إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاد يقوة رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1433 wanda yazo 31 ga watan 7 2012 muna nan a cikin sura ta 52 suratu tur za mu dan koma baya kaɗan kan aya ta 29 na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya wa manzansa Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da masu koyi da shi da masu aiki irin nasa ko ci gaba da aikinsa yace fadhakkir ka faɗakar ka tunasar ka wa'azantar ka ja hankali ka karantar wa zai karantar ba faɗi maf'ulin bihi din ba ba ce fa zakirin nasa ba wanda dama haka Allah ya ta gaya masa a cikin alqur'ani amma wani gurin kalmar muminai ta kan zo sai ce fa zakir bil qur'ani man yakhafu wa'id ka tunatar da alqur'ani wanda ke tsoron gamuwa da ni ko ke tsoron azabata wani gurin yace ke cewa fa zakir inna ma anta muzakkirun kai wa'azi ka faɗakar ka tunasar kai da ma mai tunasarwa ne wani gudu yake cewa wa zakir inna fa zakir inna fa'atu dhikra kai wa'azi in wa'azin za ta zama mai amfani ko in din dan bi ma'ana tabbas lalle kai wa'azi za ta amfanar wani gudu yace wa zakir fa inna dhikra tanfa'u almu'minina ka fadakar lalle fadakarwa da jan hankali da wa'azantarwa da nusantarwa tana amfanar masu imani to ne yace fa zakir kai wa'azi ka karantar da jama'a fama anta bi ni'imati rabbika bikahinin Allah ta'ala ce lalle kai baka zamo boka ba baka zamo boka ba wala majnunin ko baka zama haukaci ba wannan ana kore abin da Qurayshawa suke dangana ko suke jingina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi suna cewa kahinin ko suke majnun shine Allah ya kore anan yace fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin baka taba zama boka ba layin bokanci ma baka taba bi ba wala majnun baka zo mahaukaci ba baka ma taba bin layin hauka ba bil hasan ma yafi kowa hankali kai ya ma fi kowa daraja da kima da martaba a wajen Allah subhanahu wata'ala am yakununa sha'irun ko suna cewa shi mawaƙi ne na tarabbasu bihi na tarabbasu bihi raibal manun muna sauraron wato mutuwa ta zo ta gwamutse shi ya mutu kamar da sauran mawaƙa wanda suka yi tashe suka yi suna suka shahara su ma yau da gobe ta sa an neme su an rasa suka ce in mawaƙi ne to abin da zai faru kenan yau da gobe za a neme shi a rasa waƙoƙin nasa ma a neme su a rasa in Allah ya ce ka ba su amsa tarabbasu ku jira ku saurara fa inni ma'akum minal mutarabbisina ni ma ina tare da ku cikin masu saurare mu saurara mu ga da ni da ku ni da nace abu Allah kuka ce a saɓe shi ni da nace ai musulunci kuka ce ai kafirci ni da nace ai gaskiya kuka ce ai ƙarya ni da nace ai adalci kuka ce ai zalunci ni da nace ai ilimi kuka ce ai jahilci ni da nace ai sunna kuka ce ai bid'a ni da nace abu hanyar aljanna kuka ce abu hanyar wuta ni da nace ai dama kuka ce ai hagu to mu jira mu ga wa Allah zai taimaka wa Allah zai murkushe wane ne za a ga karshen sa wane ne kuma da awarsa za ta faɗi karshe Allah ya taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da addininsa ya tabbatar da musuluncinsa gashi mu ma mun samu duk a wannan shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku in ka ɗauko goma sha ukun da ya fara wa'azi ka ɗora a kai ya zama da nawa kenan ya zama da arba'in da shida daga aiko manzon Allah zuwa yau ana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida sai an ɗauke goma sha uku ake fara lissafi bayan hijira to ya shekara goma sha uku yana wa'azi sannan ya hijira in ka dawo da sha ukun ka ɗora a kai za ka ga musulunci da ƙarya ne baya zai dinga yi amma kullum gaba yake na cikinsa suna ƙara fahimtarsa na waje suna ƙara shigowa shi yasa aka ce a ci gaba da abu biyu kiran na waje da karantar da na ciki wanda yake ciki a ci gaba da umartarsa cewa tsaya ka fahimci addinin nan da Allah ya maka ni'ima ya maka baiwa ya cusa ka a cikinsa ba a gadansa ba a kuma siyar da shi a kasuwa da yawa an samu ɗa musulmi babansa ba musulmi ba an samu uba musulmi ɗansa ba musulmi ba an samu miji musulmi mace ba musulma ba an samu mace musulma mijinta ba musulmi ba an samu uwa da uba ba musulmai ba ƴaƴansu musulmi duk wannan an same shi a tarihi in ka ɗauki annabi ibrahim da babansa azara ka ɗauki annabi nuhu da ɗansa kan'an ka ɗauki wato abin nan wato fir'auna da matarsa asiya ka ɗauki annabi nuhu da annabi lut da matansu guda biyu za ka yi duk wani abin ya faru a tarihi ko ka ɗauka a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama abu jahil wanda ya suna wajen yaƙi da manzon allah sallallahu alaihi wasallama akwai zurratu bintu abu jahal akwai ikramatu bin abu jahal ƴaƴansa uku tun musulmi ne sahabban annabi ne shi ko gashi makiyin annabi mai yaƙi da annabi ka ɗau alwalid bin mugira su ne jagaba wajen faɗa da annabi sallallahu alaihi wasallama ga ɗansa khalid bin walid yana cikin jagororin musulunci ka ɗauki asi ɗan wa'il yana cikin manyan maƙiya annabi sallallahu alaihi wasallam amma ga ɗansa amr bin al-as yana cikin manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ka ɗauki hatta abu lahabin abu lahabin din na akwai ɗaya daga cikin ƴaƴansa shi ma kamar da ibnu hazm ya kawo cikin jawami usira wanda ya shiga addinin musulunci ka ɗauki abdullahi bin ubay bin salul babban maƙiyin annabi sallallahu alaihi wasallam ra'asul munafiqina wanda ya kafa jam'iyyar munafikai akwai ɗansa abdullahi bin abdullahi bin ubai bin salul shi kuma yana cikin addinin musulunci kun ga wannan Allah ya taimaki annabi sallallahu alaihi wasallama ya kafa musuluncinsa da ƴaƴan masu faɗa da shi saboda haka yace ku jira ni ma ina jira to jiran ya zama nasara ga musulmi ya zama rukushewa ga kafirai am ta'muruhum ahlamuhum bihaza أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين Allah ta'ala ya ce am ta'amuruhum ahlamuhum bihaza ko ku hankulansu ne suke umartar su da kaucewa gaskiya shi hankali dama kashi biyu ne akwai hankali hankaltacce akwai mahaukacin hankali shi yasa Allah yake kira mu alqur'ani la'allakum ta'qiluna ga mu da hankali amma Allah sai ya ce na saukar da qur'ani la'allakum ta'qiluna dan ku yi hankali an tambayi sayyidina ali radiyallahu an yace al-aqalu aqalani ma'bu'un wa musmu' wa la yanfa'u masmu'un idza lam yakun ma'bu' kama la tanfa'u daw'u shamsi idza daw'u al-ayn mamnu yace in hankali biyu ne akwai hankali tabbatacce zaunanne wanda yake hankali irin na masu hankali irin wannan hankali shine wanda yake ganar da kai ka hankalta ka gane akwai aljanna akwai wuta akwai annanta akwai Allah akwai annaba akwai littattafai akwai duniya akwai lahira akwai kaza duk ka gane waɗannan abubuwa din kuma ka yi abin da Allah zai so ka ka nisanci abin da Allah zai kika wannan alama ce ta kana da hankali to wasu ba su da wannan hankalin hankalin da zai nuna maka abin da zaka ci da abin da zaka sha da yadda zaka yi kwalliya da yadda zaka yi ado amma da ka san akwai wuta a gaban ka akwai aljanna ba wannan ba hankali bane ko ba masu gabatar da hankali akan nafsi waɗanda yuqaddimuna al-aqla ala an-naqal aqla ala an-naqal su ma sun fada cikin wannan aya duk mutumin da zai fifita hankalinsa akan hujja har bahaushe yana cewa shari'a saɓanin hankali to ba haka ba ne shari'a sai ta hankali ita shari'a sai ta hankali take yi shi yasa shekul islam yake cewa idza sahha an-nafsu wa salima al-aqlu fala yakhtalifani ba a taho mu gama tsakanin ingantaccen nassi da lafiyayyen hankali in dai nassi ya zama ingantacce hankali ya zama lafiyayye to ba za su ci karo ba so in ka ga kwakwalwarka ta kasa gane nassi to in nassin ingantacce ne ta kwakwalwarka ba ta da lafiya in kuma kwakwalwarka tana da lafiya wataƙila nassin ba ingantacce ba ne so in dai ɗaya yana da inganci biyun suna da inganci wannan lafiyayye ne wannan ingantacce ne to babu matsala so da haka in ka ga sun ci karo to a tuhumi ɗaya a tuhumi hankalin in nassin ya inganta ko kuma a tuhumi nassin idan hankalin ya inganta to wannan shine abinda mutum zai gane shine Allah ta'ala ce am ta'amuruhum ahlamuhum bihada ko ku hankulan su ne take umartar su da wannan abin da suke gaya wa annabi ko suke fito na fito da shi Allah ce balhum amhum qaumun tagun am din nan bi ma'ana bal Allah ce kawai su mutane ne masu dagawa masu wuce gona da iri kuma dama an tanadi jahannama ga masu dagawa fa amma man daga wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa inna jahannama kanat mursada littaghina ma'aba wanda ya dagawa to dama mako masa kenan cikin wuta to Allah ya ce amhum qaumin tagun ko ka su mutane ne masu wuce gona da iri waɗanda ba sa son gaskiya am yaquluna taqawwalahu ko ka sun ce ai sun ce din ne sun ce annabi ya kirkire shi shi sa Allah ta'ala ya ce walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin ai babu ƙari ko harafi guda na Aisha take cewa inda akwai wani abu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai koya ci alqur'ani ai da ya koya a basa wata walla domin da shi ake magana aka ce ya gunka fuska ya bada baya da sai ya koya wannan amma duk abin da ka gani a cikin alqur'anin nan daga suratul fatiha zuwa nas na ayoyinsa na hurufansa na wato abin ɗinsa duka haka ya zo daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala babu ƙari babu ragi babu jirkitawa haka alƙur'ani yake yadda ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala kuma dama ya yi sauka kashi uku akwai minan lahi ilan lauhi akwai minan lauh ila baitul izza akwai min baitul izza ila duniya ƙur'ani daga Allah ya rubuta shi a jikin lawal mahfuz daga lawal mahfuz aka ciro shi aka tashi baitul izza daga baitul izza ne aka dinga saukar da shi kaɗan kaɗan har tsawon shekara ashirin da uku shi yasa ake cewa sura makkiya sura madaniya ko aya makkiya aya madaniya saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu ne a guri biyu makka da madina bai taɓa fita daga wannan yankin ba inda kasuwanci da ya je busra shan lokacin da ya tafi da kasuwancin na na Khadija da lokacin da suka tafi da amminsa Abu Talib sun tafi kasuwanci nan zuwan sa nan gurin biyu kawai sai kuma fitarsa yakin taboka wanda kusa da nan ne daga madina kilomita 778 daga madina zuwa zuwa taboka ya kwana goma sha biyar yana tafiya ya kwana ashirin a can ya kwana goma sha biyar yana dawa kwanansa hamsin rabansa da gida kuma aka je waɗanda suka zo yakin suka gudu ba a yi yakin ba sai da aka annan sallallahu alaihi wasallam a nan ya rayu a maka da madina kuma nan jibrilu ya ta zirga-zirga yana kawo wahayi a tsawon waɗannan shekaru guda ashirin da uku idan haka sun san shi su ce wai ya ƙirƙiro wani abu ko ya ƙara wani abu ko ya rage wani abu Allah ya ce sun faɗi wannan amma ƙarya suke yi balla yu'minun kadai su dai ba su imani ba ba su yarda ba ba su kudure ba ba su gaskata ba suke ta kama kame falyatu bi hadithin mislihi tunda sun ce annabi ne ya kirkira a matsayinsa na shi kadai to su su kafa kwamiti su kafa kungiya ta masu kirkirar qur'ani in sun isa fal ya'tu bi hadithin mislihi al mislu fil lugha wato abun nan wani abu da wani abu su zamo kansu ɗaya shi ake kira misl mushabahatu shay'i bi shay' min kulli wajh wani abu da wani abu su kamanceceniya kwabo da kwabo kamar da shi yake cewa kwabo da kwabo to in sun isa su zo da alqur'ani kwatankwacin wannan alƙur'anin da ke hannunmu Allah ta'ala ce in kanu sadiki na in gaskiya suke yi to amma wannan ƙalubalen ma an riga an rufe shi kamar da muka faɗa a gurare biyar Allah ya musu ƙalubale ga ɗaya a cikin suratul tur ga ɗaya a cikin suratul isra ga ɗaya a cikin suratul hud ga ɗaya a cikin suratul yunus ga ɗaya a cikin suratul baqara duk a wannan guraren rage musu ake ana ragewa ana ragewa hatta kai ma an kulle kofar gaba ɗaya an ce ba zai yi ba a nan an ce fali'atu bi hadithin mislihi kaga su zo da qur'anin kenan duka daga suratul fatiha zuwa suratul nas ya gagara sai Allah ya ce wa qul la ijtama'atul insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha alquran la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira kace lalle da aljanu za su haɗu da mutane su yi kwamiti akan za su zo da kamar kwatankwacin alkur'ani a nan sai Allah ya gabatar da mutane akan aljanu illa mujtama'atul insu wal jinnu saboda in ana magana tsada karatu da bincike da ilimi to dan adam ya fi aljanu amma ana magana kudura ta ƙarfi to kuma aljanu ya fi mutum shi yasa a can suratul rahman sai aka gabatar da aljanu akan mutane ya ma'asharal jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu saboda nan magana ce ta kudura sai aka fara ambatan aljani kana aka ambaci mutum amma kan suratul baqara da nan kuma da yake magana ce ta ilimi suratul isra sai aka fara gabatar da mutum sannan aka gabatar da ne aljani illa in ijtama'atul insu sannan wal jinnu can kuma ya ma'asharar jinni wal insi kun ga can aljani ya gabata nan kuma mutum ya gabata a wajen halitta kuma ai bauta nan ma sai aka gabatar da aljani saboda shi aka fara halitta kana mutum wa ma khalaqatul jinna wal insa saboda an fara halitta aljani kana aka halicci mutum sai aka gabatar da shi anan can kuma ana magana ilimi aka gabatar da mutum can ana magana kudura aka gabatar da aljani so da aljanu su suna da irin waɗannan abubuwa na gaggawa na ƙarfi na iko na kaza da Allah yake ba su shi ko mutum tsaba kwakwalwa da karatu sai ya fi aljani karatu saboda haka yace to da za a haɗu mutum mutane da aljanu wannan su zo da ilimi wannan su zo da ƙarfi a haɗu a ce za a kwatanci qur'ani la ya atuna bi misli da zai yi ba walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira ko da shashi yana taimakawa shashi aka tsallaka cikin suratul hud Allah ya ce an ya kunu naftara in fa'atu bi ashari suwarin mislihi ashar an rage ya koma goma qur'ani yana da sura ɗari da goma sha hudu sai aka ce su zo da sura goma kaga ko ɗaya bisa goma bai zama ba domin ɗaya bisa goma shine nawa ɗaya bisa goma ɗari da goma sha hudu sha ɗaya da wani abu sai da aka aka ce to su zo da aya sura goma sura goma naka ko da daga alamtar kaifa ne zuwa nasi nan ma wa da'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin bal kadzabu Allah ƙaryata ko suka yi sannan Allah ya mai da su cikin suratul Yunus yace wa ma kana hadha quranu an yuftara min dunillah walakin tasdiqan alladhi bayna yadayhi wa tafsila al-kitabi la rayba fihi min rabbil alamin am yaqulu naftara ko sun ce ka kirkire shi ne to gashi nan ya gagara in ta'atu bi suratin mithlihi bi suratin mithlihi man mithlihi suratin mislihi ko da sura ɗaya ce cikin sura goma ɗari da goma sha hudun nan to ku zo da guda ɗaya nan ma ya gagara sai aka zo matakin ƙarshe a suratul baqara Allah ta'ala ya ce wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi suratin min mislihi min mislihi mislihi din an sa mata min dan haka ta ragu min mistan fa'atu bi suratin mislihi nan fa'atu bi suratin min mithlihi min kun ga tabi'idiyya ce ta rage yawan ko da sura ce a raba ta biyu ko uku ko hudu ko biyar ko shida ko da aya ɗaya ce wa da'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin sai Allah ce fa in lam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nara an yi amfani da lam an yi amfani da lam lam harfu nafin wa jazmin wa qalbin مبني على السكون لا محل له من الإعراب لن حرف نفي ونصب واستقبال مبني على السكون لا محل له من الإعراب إذا كان أمفاني باللم كان كوري بايني مطلع إن كان أمفاني باللم كان كوري جبني فلا فإن لم تفعلوا إن كان بايك با ولم تفعلوا فبذاك إيا أجبابا نرجع بكو فتق النار كتيايش جاوتا don kuma yanzu abin ya zama shakiyanci kamar da amerika ta kafa wani kwamiti wani masana na hau da luga da balaga waɗanda ma babansu da babarsu da kakanninsu da tattaɓa kunnansu da inhifin ɗinsu larabawa ne ba sa jin kowace kalma ta kowane yare sai yarensu sun kasa sai yanzu da sai an koya maka da raba zaidin amuran hatta tas'al ma za da raba huli zulmin aure adalin sai an koya maka nahau an koya ma balaga in ka shiga website din kaga abin da suka zaka ci dariya kai kanka da kai annahau rawabe ka iya jumla mufida sai ka yi dariya qur'ani wasa ne larabawan da mutum zai zauna ya baiti dubu ko tari ba sai da tsabar fasaha da iya magana ya gagare shi sai kai yanzu dan sakandare dan firamare kai ne zaka zo ka ce zaka iya fito na fito da qur'ani wane mutum in ji mutuwa in ji bahaushe kuma نعم
أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون الله سبحانه وتعالى yace am khuliqu min ghayri shay'in am hum al khaliquna wannan shine karshen hujjar al hujjar al aqaliyya hujjoji na tunani na hankali na lissafi na nutsuwa na tara hankali kai ka san dole dai ɗayan biyun nan bai yi ba am khuliqu min ghayri shay'in ko an kirkiro su daga babu haka kawai ka ganka babu wanda ya ka an humul khaliquna ko su suka halicci kansu kai kai kanka amsa a haka kai ba wanda ya ka amsa a kenan akwai wanda ya ka to wanda ya kan nan ne ya sauko da littafin nan ya aiko da manzon nan in baka rubai saka ka wuta so da ba ka da amsa a biyun nan kowa da ya san ba shi ya kansa ba dukkan masu hankali sun haɗu akan cewa abu ba zai samu ba babu wanda ya samar da shi ko kai yanzu a hankalce a nuna maka hansa ɗin nan a ce hansa ɗin nan ce ta kanta ta sa wa kanta suna ta sa kanta a kwali ta kai kanta kasuwa ta siyar da kanta sai za ka yawa wannan ai wannan ai hauka ne ba kai da kanta za ka ce wannan ai wannan ai shirme ne wannan ai shiriri ta ce ka dalla kakkare na mana hankali mana kaga kaga kowa ya yarda cewa ba shi ya kansa ba na farko to a ce to kai kai kanka kai dai ka san ba za ka yi kanka ba tunda in aka in shekarunka talatin in aka koma shekara talatin da ɗaya baya ya sunanka sunanka babu shekara talatin da ɗaya in kana da talatin aka koma ɗaya tak kai kwana ɗaya tak aka koma baya sunanka babu suna ka shefa Allah ce hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura lam yakun shay'an madhkura lokacin dan adam bai zama wani abu da za a ambata ba a cikin samunmu amma a wajen Allah yana nan a rubuce saboda dan adam yana da marhaloli marhala ta farko shine yana rubuce a jikin lawul mahfuz Allah ya kaddara ya rubuta shi da arzikinsa bi katabi rizqihi wa ajalihi shaqiyin aw sa'idun wannan tun kafin a haifi babansa da babarsa idan Allah ya kaddara zuwansa duniya sai ya kaddara aure ta saduwa tsakanin babansa da babarsa sai da haka sai a hada min nutfatin amshajin nabtalihi yakhruju min bayni sulbi wat tara'ib alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa faj'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal unsa ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون تبعثون سنن فتجازون فأهل النار فأهل الجنة فريق في الجنة وفريق في السعير سورة كأن أدم إن يأمفاني بحنك لنسى لتنانسى جي غان هكا شيسا دمي حنك ليزوي بألّه duk mai tunani ya zo ba Allah duk mai son jin daɗi ya zo ba Allah duk mai gudun wahala ya zo ba Allah duk wanda yake cikin jin daɗi yake so ya ɗore to ya zo ba Allah duk wanda yake cikin wahala yake so ta ƙare ya zo ba Allah don da ka bi Allah ba in daɗi kake ji sai ya ƙare in wahala kake ji sai ta zarce saboda haka bin Allah ke sa daɗi ya ɗore bin Allah ke sa wahala ta ƙare sai da haka shi sa Allah ta'ala faɗi wannan an wani wato lokacin da ba wahayi masu hankali suna so su gano ko su fahimto Allah da tunani ko su fahimto dalilin zuwan su duniya da hankali hankalin nasu ya kasa ba su wannan amsa shi da aka samu wani yana cewa ji'itu la a'lamu min aina ji'itu la a'lamu min aina walakin ni ataitu shi kenan جئت لا أدري لا أعلم من أنا ولكني أتيت سيت ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت جئت يتي نازو لا أعلم من أين ban san daga ina nake ba walakin ni a taitu sai dai na zo walaqad abasartu qaddami tariqan na ga hanya a gaba na fa washaitu sai na kama tafiya wa sa'abqa sa'iran ce zan ta tafiya in shi'tu am abaitu ko ina son wannan tafiya ko ba na shi haka zan ta tafiya to ya rude ba nasi ba wahayi kaifa ji'itu kaifa absartu dariqi lastu adari limaza lastu adari lastu adari yace sa abuka sa'iran zan ta tafiya in shi ito am abaitu kaifa ji'itu yaya nazo kaifa absartu dariqi yaya ma naga hanyar zuwan lastu adari ban sani ba lima za lastu adari me yasa ban sani ba lastu adari ita ma ban sani ba ice a jadidin am qadimin a jadidin ni sabo ne am qadimin ko ni tsoho ne ana fi hadal wujud a wannan duniyar sabo ne ni ko tsoho har ana hurrun taliqun ni an sake ni ne abinda na ga dama am asirin fi quyudin ko ku an ribace ni an sa min da baibayi hal ana ka'idun nafsi ni nake jan kaina fi hayati a rayata an maƙudu ko ne ke jana duk ba amsa sai amsa tana qur'ani ko yace atamanna annani adari wallahi ina burin a ce na sani walakin lastu adari sai dai ban sani ba ka zo qur'ani mu baka amsa yace wa tariqi ma tariqi hanyata wanda ce ce hanyata a tawilun am kasirun doguwar hanya nake bi ko gajeriya ce hal ana as'adu wai sama nake hawa am ahabidu fihi am aguru ko sakkowa nake ko kwarami nake shiga a ana a ana sa'iru fi darbi ni nake tafiya akan hanya am darbi yasiru ko ko tafiya hanya ce take tafiya ni a tsaye nake am tilana waqifun ko ko da ni da hanyar da a tsaye muke wadda har ya jari duniyar ce take gudu zamanin da yake gudu lasta adari limaza lasta adari lasta adari atarani qabla ma usbihu insanan sawiya ita kadan labari wai kafin na zama mutum ma tukunna kuntu bahawan shafatte ne ni amma hala ko abinda ba zai yi bane an tarani kuntu shay'an ko ka kana ga da wani abu ne ni na zama wani abu na zama wani abu na koma wani abu zan koma wani abu lasta adari ba amsa alhazan lagos hannun ita wannan kacice-kacice akwai mai iya warware ta amsa abuka abadiyan ko ko zan zauna dindindin lastu adari ban sani ba limaza lastu adari lastu adari to ka zo qur'ani duk yana da amsoshin waɗannan kai kanka tambaya guda bakwai waye yi ni me yasa yayi ni a ina nake ina za ni me zai faru musulmi ne kaɗai ke da amsa wannan ko ba ka da amsa ni waye mutum ji bahaushe ce ɗan mutuwa kai mutum ne sunan babanka annabi adam sunan babanka hawa'u daga nan kai a duniya amsa ta zo waye yi me yasa yayi ni a ina nake ina zani me zai faru kaga musulmi yana da amsa amma shi yace lastu adari la ma za lastu adari lastu adari saboda in ba musulunci ba duk karatunka duk iliminka duk technology ka duk bincikenka sai a ganka kana bauta wa saniya an ga profesa a India a gaban saniya tana fitsari yana ɗiba yana shafa a cikinsa cewa zai tafi makaranta ya karanta da ɗalibai ilimin sayin amma saniya ta taimaka masa ya samu damar karantarwa kai ɗan firamare da ka karanta uhu wallahu ahad in aka kawo saniya garin ka ka amfani ta an ga babban malamin technology a japan yana bauta wa buda buda akwai na ƙarfi akwai na itace akwai na gwal kai yanzu da ka karanta ƙulwar Allahu ahad aka ɗauko buda na gwal aka baka aka ɗauko buda na ƙarfe aka baka sai cokula da fatanya da galma aka ɗauko na itace sai fuskare shi mai girki ƙulwar Allahu ahad ta fi profesan can da ba shi da tauhidi ta fi daktar can ta fi malamin takanolajin can ashe takanoloji baya shiryar da mutum shi kaɗai kasancewa kayi karatun boko kayi zurfiya ka kai profesa ga japan nan kaso casa'in da yana da arnani ga ilimin duniya an ba su amma ba san Allah ba China da India ga yawa amma ka je ka tarar da mutum a gaban wani mulmulan dan dutse ko yayi wani gunci da hannaye shida a gurin sa wannan abun yana iya kashe shi ko ya raya shi ko ya taimake shi ko ya hana shi a kawo shi na aje shi a gaban masu karanta kitabut tauhid daga yadda za su yi masa kakkare hannayen babballa shi mu tattaka shi mu wuce saboda wannan ilimin shine ilimi shine zai wayar da kai za ka ga shugaban ƙasa guda da ƙaton rawani misali a India amma irin wannan duk masu irin wannan rawanin kashi biyu ne akwai masu bauta wa babarsu akwai wanda ba sa cin nama ba duk karatun nan da bokon nan da turancin nan da waye ya kare a iska tun da babu aqida shi yasa in ka samu aqida karanta komai in ka samu aqida je ka kai digiri a kowane fanni da an faɗi wani theory ka ji akwai cinne sai ka ce bakan gizo kenan eh kurin kos kan dan tsera da ba dan gizo ba da kuma ko sa share ƙarya sai ka tsallake gurin shirman ka dauke wajen amfanin saboda kana da tauhidi kana da aqida ka san Allah ka san manufar zuwa dan adam duniya ba wani shirme da za a rubuta maka allo sai dai ka rubuta dan ka ci jarabawa amma ka san shirme ne to wannan shine bambanci tsakanin wanda ya san Allah da wanda bai san shi ba to shi yasa Allah ya ce am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliquna wannan shine karshen hujjar cewa ba ka da hujja kawai ka zo ka ba Allah am khalaqu samawati wal ard Allah ya ce ko ku su suka halarci sammai da ƙasa su ne suka halarci sammai da ƙasa bal la yuqinuna ba su da sakankancewa da Allah shi yasa suke shirme am indahum khaza'inu rabbika Allah ya ce ko ku a gurin su taskokin arzikin Allah mahaliccinka suke su ba wanda suka ga dama su hana wanda suka ga dama su ne masu arzikin wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum ma indakum yanfadu wa ma inda Allah baq ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid in yasha yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dhalika 'ala Allah bi aziz duk arzikin nan na Allah ne huwa razzaqu zul quwwatil matin Allah shine mai arziki wa huwa yut'imu wa la yut'amu shike cewa ba a ci da shi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha da za ku iya kididdige wato abin nan din Allah ni'imar Allah da ya muku ba don haka wannan wato ba haka bane ba su ne suke da taskokin Allah ba an kumul musayfiruna ko ku su suke da rinjaye su suke da iko su suke da mulkin dindindin mulki Allah ya gama da mu da iliminmu da mulkinmu da kuɗinmu da Allah ya musu iyaka duk mai mulkin duniya da duk malamin duniya da duk mai kuɗin duniya yana da iyaka duk saninka wa fawqa kulli zi ilmin alim wa ma utitum min al ilmi illa qalila duk karatunka dan hikkun nan aka yan maka dan kadan ne saboda kai akwai wanda ya fika kai ma akwai wanda ya fika sannan in ma ka kware a fanni daya da an shiga wani fannin sai ka zama wala adari a wani fannin za ka ba mutumin da zai ce ya san komai babu shi ba wanda ya ce ya san komai da komai in ma ka kware a wani fanni ka yi ta tafiya a fanni ɗaya haka kai profesa ba akwai fannin da kuma ko buhun da ka sani ba haka ashe ilimi wa ma utitu min al ilmi illa qalila duk yawan ilimin na dan kadan ne da haka malami kai ya takama Allah ya bashi ilimi ya nemi ƙari wa qur rabbi zidni ilma ka nemi ƙarin karatu amma kaka ce ni na kure ko ni ne shak ni ne ƙarshe ni ba ba sama da ni ƙarya kake yi akwai sama da kai akwai sama da kai akwai sama da kai har ilimi ya tike zuwa ga Allah hakan kuɗi Allah ya baka kake takama akwai iyaka ko biloniyan nawa ka zama akwai wani cefanan sama kadai da yake na wata guda ya fi arzikinka gaba daya so da aka kai ma akwai sama da kai akwai sama da kai akwai sama da kai har a tike ba wanda yake kuma da abin da yake Allah yake da shi Allah yake da zan biya muku bukatun ku gabaki ɗaya mutanen duniya kamar a ɗauki allura ne a tsaka a maliya a saka a teku a pacific ocean haka nan a taska Allah abin da za a ɗauko kenan a taska Allah wannan ɗan danshin da ke jikin allura shine burin kowa da kowa a cikin taskar Allah buri ba ba bukata da buri ka san ka dan adam ba abin da zai iya cika burinsa sai Allah dole caji Allah ni ba ni duniyar nan ninki biliyan da abin da ke cikin ta biliyan in an bashi ya ce a ninka shi sau biliyan in an bashi ya ce a ninka sau biliyan to sai an kura burinsa to kamar danshin allura ne wannan mutum ɗaya ne daga cikin mutum biliyan kusan takwas da suke rayuwa a duniya banda wanda suka wuce banda wanda za su zo kuma aka rama kallawo kun ji fa to haka nan an zo mulki mulki yana da tenuwa ko tenuwar rai ko tenuwar lokaci wani tenuwar ka ta rai ce yana kai zai mutu wani tenuwar ka ta lokaci ce sai a ce yau 29 ga watan kaza lokacin saukaka yayi saukaka ba wani shikenan ka tafi ko ba shi da tenuwa da yana da iyaka iyakarsa shine iyakan garin ku ne in ka je wani gurin kai bako ne in ka je wani gurin ma kai bako ne haka nan Allah ta'ala shi kadai ne mai mulkin da ba boda ba iyaka ba lokaci ba zamani amma kowa suka yi ce da kaza ne yanzu kaza ne gaba kuma kaza ne haka duk duniya haka mulkin ta yake shugaban ƙasa na wata ƙasar da ya shiga wata ƙasa zama bako sai kaga kafin sa wani ya zauna a kujerar bayan sa wani zai zauna to haka da mulki da kuɗi da ilimi in Allah ya baka kawai ka bi shi da su ka bi Allah da iliminka ka bi Allah da kuɗinka ka bi Allah da mulkinka sai Allah ya baka mulkan kabira na'iman wa mulkan kabira sai ka samu mulkin da ba taimuwa ba jiyin mulki ba yan adawa ba ƙarewar zaɓe ba jefa ƙuri'a na'iman wa mulkan sai Allah ya ce kabira saboda baya ƙarewa to shine a cikin aljanna saboda haka wannan shine ma'anan an humul musayiruna ko su suke da rinjaye akan wato duniya annahum sullamun Allah ce ko suna da tsani yastami'una fihi wanda suke zuwa su ta sato magana wacce ake a sama suna da tsanin da suke zuwa su ji abin da Allah yake cewa ko su ga mutane falyati mustami'uhum da haka masu jiyo musun su zo bisultanin mubin da hujja bayyananniya cewa su ma suna iya jiyo wahayi kamar yadda ake aiko wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta aljanu ne suka ce ni fa anna kunna naqudu minha maqaida lisan faman yastami al'ana yajidu lahu shahabar rasada suka ce da mukan je mu makale a sama mu jira kunne muna jin abinda mala'iku suke tattaunawa cewa an ce a kashe wani a ba wani a ɗaukaka wani har su zo kan wanda suke so su ji sai su sako da labari kai fa yau za a kashe ka Allah Allah kai kuma yau za a ma kaza sai buka ya ta faɗa aljanu sun je masa to yanzu ma an hana jin sun ce su kansu je shaɗanu suka ce duk wanda ya doshi sama yanzu ya ji lahu shahaban rasada an riga an tanadi gumaguman wuta daga jikin taurari ana jifan su da su a matsayin da mabamai da ake kona su so da ka ba wanda ya je wannan am lahul banatu wa lakumul banun ko ko shi Allah subhanahu wataala yana da ƴaƴa mata ku kuna da ƴaƴa maza ta yadda in za a yi yaƙi ku da Allah tunda mai ‘ya'ya maza a shi zai yi mai ‘ya'ya mata ko alakum zakaru da lahul unsa tilka idan isbatun biza to wannan rabon da suke cewa wai mala'iku mata ne kuma ‘ya'yan Allah ne shine Allah ta'ala ce wa ja'alul mala'ikata allazina hum inda rahmani inafa wa ja'alul mala'ikata allazina hum ibadur rahmani inafa ashhadu khalqahum satukutabu bi shahadatuhum wa yus'aluna za a rubuta wannan maganar kuma za a musu tambaya akai ranar alkiyama shi yasa Allah ya faɗi wannan am tas'aluhum ajran ko ko da kaje wa'azi ka ce sai an biya ka yanzu da mai wa'azi zai ce a stadium za a dinga kowa sai yanki ticket dubu biyar jin wa'azi ko dubu uku ko dubu biyu wani sai ce ai Allah ni wallahi da malamin ya zo caye ba za a ji wa'azinsa ba sai an biya ni kuma wallahi ba ni da kuɗin biya in kuka kula ba abin da yake da arha a duniya irin wa'azin addinin musulunci yanzu kana jin kaset din wani geography ko ko abin nan wani ilimin science ko wani ilimin art ana sai da shi akan hanya ko wani profesa ungoku saboda ya sa majalisin bayan magariba yana koyantar da english da math kyauta ka taɓa jin wannan amma din da ake tafsiri jinsa kyauta ne free of charge haka ake jin tafsiri haka ake jin wa'azi a rediyo ka ji a talabijin ka ji a kasar ka ji ka zo ka ji ka ji a ko'ina ga shi nan arha amma ka ce wai baka ji ba a ba wala a yanka sa ka aiki ba ka fito ba baka ji ba duk wa'azin nan da malamai suke tun safe ake sa tafsiri wani ya gama za a je wani tafsirin wani ya gama za a je wani tafsirin ka ce duk baka ji ba bayan ba a biya to Allah ya ce ko kuɗi ka tambaye su ya musu tsada suka ce jin wa'azi yayi tsada Allah shi yasa ca sai mun biya dubu biyar biyar mu ko ba mu da dubu biyar biyar Allah shi yasa ba mu ji wa'azi ba ci a to gaskiya ne ko ce a'a kyauta ne an tas'aluhum ajran fa hum min maghramin musqaluna su ababen nauyawa ne min maghramin daga asarar da zasu suna ga zasu asara in sun biya suka ki biya suka zauna suka halaka haka aka yi ba haka aka yi ba am indahumul ghaibu ko ko suna da ilimin gaibu sun san komai sun san me zai faru sun san abin da zai je ya dawo fa hum yaktubuna suna rubutowa daga jikin gaibu ba wanda ya san gaibu illa Allah illa aqul lakum indi khaza'in Allah wa la a'lamu al-ghaib wa la aqulu inni malak gaib duk abin da ba za ka iya riskarsa da hawas ɗinka guda shida ba biyar na fili ɗaya na zuci shi ake kira gaib duk abin da baka gan shi da ido ba balle ka ce na gani baka shaƙe shi da hanci kaji yana da ƙamshi ko wari ba balle ka ce na shaƙa baka ɗanɗana da baki ba balle ka ce na ji zaƙi ko na ji tsami ko na ci ɗaci ko na ji bauri ko na ji salam ba kai ba baka ji da kunne ba balle ka ce na ji baka taɓa da hannu ba balle ka ce na taɓa zuciyarka bata hango shi ba balle ka ce duk da ban taɓa ba duk da ban ji ba duk da ban gani ba duk da ban shaƙa ba duk da ban ɗanɗana ba kun ga biyar kenan ka ce na san shi da ilimi to ilimi kuma sai an koyar da kai da an koyar da kai abu kuma ya fita daga gaibi domin ka san shi shi yasa akwai algaibul mutlaq akwai algaibul nisbi algaibul mutlaq shine abin da ba wanda ya sani sai Allah shi ake kira gaibul mutlaq akwai algaibul nisbi algaibul nisbi kowa ma ya san gaibin da wani bai sani ba ko ba haka ba yanzu nawa ne a jihuna me na ci da zan fito kai bin nisba gare ka bai bin amma da guri na ba gare ba ne kai ba me ka ci me ka sha me ka ce ɗazu da me kai sahur da me kai buɗe baki ko sai nawa ka ci kofi nawa ka sha na kunu wanda ya san wannan wannan abu al'amari ne da kowa yana da wani abu ma gaba an ka saboda ya ɓuya gare ka to gaibin da ake magana wannan mutum lokacin da yake cikin mahaifa baki ne ko fari yawa ce an yi bincike an gano dogo ne ko gajere mace ne ko namiji duk za gano wannan to mai arziki ne ko mai talauci mai dariya ne ko mai kuka buhu nawa zai ci na shinkafa buhu nawa zai ci na gero kuɗi nawa zai samu nawa zai kashe shekara nawa zai da wata nawa da kwana nawa a ina zai mutu zai haihu ko ba zai haihu zai haihu ya sunan 'ya'yan su ba sunan ƴaƴansu su ba sunan ƴaƴansu su ba sunan ƴaƴansu relation su har zuwa tashin alkiyama su nawa ne za su fito ta zuriyarsa ba ya san wannan tambaya ce miliyoyi ba wanda ya san wannan sai Allah amma Allah ya sanar da kai to kai a gurinka shi a wajen Allah shi ya sanar da kai shi yasa za ku ga wani abin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari wani kuma ya ce bai sani ba kamar yanzu lokacin da sarkar na Aisha ta tsinke aka ta nema amma tana karkashin ta raƙumin annabi sallallahu alaihi wasallam har aka kwana a gurin ana neman ta da Allah ya sanar da su ya ce gata amma wani mutum ya taho kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ji'ika tasalu anil birri kuma Allah ya sanar da annabi abinda mutumin ya zo tambaya amma nan da sarka kuma lokacin da jibril ya zo ya ce ba zan shiga ya shiga gida annabi sallallahu alaihi wasallam yace saboda me yace saboda akwai dan kutu a gidanka aka ta neman dan kutuwan ba gan shi ba ashe yana karkashin wani gado da Allah ya sanar da sai yace gashi munafikai za su zo su zo su faɗi maganganu annabi sallallahu alaihi wasallam da sai ce da wani da wani da wani da wani da wani amma sai wani abin ya faru sai Allah ya sanar da shi in ka duba sirar annabi sallallahu alaihi wasallam za ka ta ganin abubuwa biyu wanda aka sanar da shi ya faɗa wanda ba sanar da shi bai ce la alam haka aka yi ta yi aka yi ta yi aka yi ta yi hatta kafiran da za a fita a yaƙe su ai da an sanar da shi ba za su musulunta ba ma ba ɓata lokaci amma sai ka ga wani an yaƙe shi kuma sai ya musulunta wani ba a yaƙe shi ba sai ya ƙi musulunta duk wannan yana nuna mana Allah shi kaɗai ya san gaibu amma yana sanar da annabawansa wani abin da kowa bai sani ba bin nisba gare su Allah ne ya sanar da su amma wani ya san gaibu ba tare da Allah ya sanar da shi ba wannan ba zai yi ba sai sa ce alimul ghaib fala yuzhiru izhar kaga ya bayyana kenan fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa bi murtada min rasuli idan Allah ya so wani abun sai ya sanar da manzansa ko ya sanar da wani annabinsa shi a gurinsa Allah ne ya sanar da shi wannan gaibin da ya sani to shi yasa Allah ya ce ba su san gaibi ba balle a ce suna rubutowa an yuriduna kaida ko kuma kirci da zagon ƙasa da makarkasheniya da kutungula suke shiryawa allazina kafaru humul makiduna Allah ce kafirai su ne masu kulla kaidi innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahhilul kafirina amhilhum ruwaida annahum ilahun ghairullah ko ku akwai wani abun bauta da suke da shi tare da Allah hakika babu amma za'amu akwai sun za'amu sun rai cewa akwai lata da uzo da manata amma ba na gaskiya bane zalika bi anna Allah huwal haqq da haka anan sai yi fassara biyu hakikatan babu amma za'amu sun raya akwai amma ko ba na gaskiya bane subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah amma yushrikun da barin hada shi da abokin tarayya na وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa in yarau kisfan idan suka ga wani abu zai rikito a kansu Allah ya yanko sama za ta faɗo musu minas sama'i daga sama saƙiƙan abin da zai faɗo ya danne su ya ƙono so su ce sahabin marku wannan wani girgije ne wanda yake cike da ruwa hadari ne ya taso wannan suke cewa haza aridun mumtiruna wannan girgije ne zai mana ruwa Allah ya ce rihun fiha azabun ba wai ya za a yi muku bala'i za a yi muku shi wanda bai san Allah ba in ya ga bala'in ma sai ya ce wani abu ne yanzu an yi girgizar ƙasa a Japan duk technology nan ya dinga tusa yana amai aka dinga mutuwa maimakon su koma ga Allah suka ce wai wani ƙasa ce ta yi kaza ta yi kaza a ma'aunin kaza a ma'aunin kaza wani gurin an musu iska an yi katarina an yi wilma an yi waye maimakon su koma ga Allah sai su fassara shi da wani abu to haka nan duk wanda ba zai bi Allah ba wa in yara kulla ayatin la yu'minu biha wa in yara sabila rushd la yattakhizuhu sabila wa in yara sabila al-ghayyi yattakhizuhu sabila Saboda haka wanda ba zai bi Allah ba duk abin da aka nuna masa na wa'azi aka dan taba shi aka dan karya shi aka dan ji masa rauni aka dan mare shi sai ce ai da ai abu je jawo aka mare ni ba zai tuna Allah ne yake gargadantarsa ba ya ƙono sahabu markun fazarhum Allah ya ce ba su hatta yulaku ha a gamar da su yau mahimmin lazifi yus'aquna a ranar da ake kwankwatse su ma'ana ranar da suke mutuwa ko ranar da ake wato lullube su ta hanyar su suma ayyubusha alaihim wa kharra Musa sa'iqa da Allah ya ce annabi Musa ya faɗi ya suma to suma a ranar da ake sumar da su ko ake kashe su ko ake kwankwatse su shine ranar badar ko kuma ranar da alkiyama za ta zo yau mala'iku ne anhum kaiduhum shay'an ranar da kaidinsu da makircin cijagon kasansu da kutungularsu da za ta tsinana musu komai ba duk kullakullan da suka ya tashi a banza innahum yakiduna kaida wa akidu kaida fa mahilil kafirina amhum raida wala hum yunsaruna ko ba za a taimake su ba su fita daga bala'in da suke ciki wa inna lil ladzina zalamu azaban kuma azaba ta tabbata ga waɗanda suka cuci kansu duna zalika koma bayan wannan ga wata azaban kuma ga wata to duna zalika wasu sun ce azabar kabari ce wasu sun ce a'a kashe su da aka yi a ranar badar wasu suka ce a musifar da za ta same su a duniya wasu suka ce azabar da za a yi musu da yunwa da girgizar ƙasa da bala'i to wannan azaba ce karama akwai kuma babbar ta wuta tana jiran su shine Allah ya ce azaban duna zalik walakinna aktharahum sai dai mafi yawan sun an yi wa'azi ko an karantar ko an ja kunnansu la ya'lamuna ba sa sani suke ci gaba da kafircin su wasbir Allah ya ce annabi kai hakuri sau goma sha tara Allah yana ba shi hakuri alqur'ani saboda aikin wa'azi aiki ne mai wahala sai kai hakuri ya karama kallahu eh li hukmi rabbika da hukuncin Allah subhanahu wata'ala mahaliccinka al hukm shar'i wal hukm al kauni al hukm shar'i abinda Allah ya shar'anta yace ayi ayi hakuri ayi alhukumul kauni abinda Allah ya kaddara zai same ka na talauci ko na samu ko na wahala ko na farin ciki ko na bakin ciki ko na kuka ko na dariya ko na haduwa ko na rabuwa ka yadda daga Allah ne ka miƙa lamarin ka gare shi to ka yadda da waɗannan biyun duka fa innaka bi ayunina Allah ce kai kana kan idanmu muna kallon ka muna tsare ka muna kiyaye ka muna kuma kula da kai wannan shine babbar wato makami Allah ya ce yana ganin ka yana ji duk abin da za a maka lokacin da annabi Musa za shi wazi ba ka Allah ya ce masa ba inna ni ma'akuma ina tare da ku ina ku je ina tare da ku ta ku ai ba za ka ji tsoro ba Allah ya ce ku je yana tare da ku la tahzan inna Allah ma'ana haka annabi ya ga sai na maka kakka damu Allah yana tare da mu sai da aka ce ina ganin ka kana kan ido na ina ganin ka kamar bawo ne ce maka je kai muna ganin ka eh ana ganin ka duk abin da kake ina ganin ka ba wani ganin na kai wani ba amma ina ganin ka to Allah fa yace je ka ina ganin ka muna ganin ka je ka ai wannan shine babbar daraja da kiyayewa tsoro ya fita kenan wasabbih bihamdi rabbika hina taqum lokacin da zaka tashi ka ce subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wannan kafara ce ta majalisi idan a gurin kayi kuskure to wannan sai ta zama kankara ga kuskura idan ba kai kuskure ba sai ta zama ƙari ga darajarka shi yasa duk sanda aka yi karatu ko aka yi hura ko za a tashi kowa ya karanta subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika to wannan shine abinda aka fassara shi na farko cewa kuma ya tabbata dama a hadisi wa min al-layli da daddare fasabbihuhu ko dai ana nufin nafila ko ana nufin kai ta subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim subhana dhil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azma subhana subhana al-quddus azim subhana al-quddus al-azim ko subhana al-malik al-quddus idan mutum annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama abin nan wuturi yana cewa subhanal malikul quddus subhanal malikul quddus subhanal malikul quddus yakan faɗa haka sau uku wa idbarun nujum da kuma idbarun nujum lokacin da taurari suka bada baya idbaruha idan ta wuce idbaruha ko ta fuskanto an fassara shi guda biyu idbarun nujum ahina tudbiru lokacin da ta kaga idbarun nujum ita ce wato sallar wato asuba kenan in kuma iqbalin nujum aka fassara da idbar yana nufin sallar magariba kenan don magariba shine taurari sun fara fitowa ana ganin su sallar asuba kuma taurari sun sun koma da haka aka ce ko magariba ake nufi ko kuma asuba a wannan gurin to kowanne dai zai iya shiga saboda kalmar idbar din tana iya shiga akwai kuma adbar wanda yake nufin bayan nujum wato bayan taurarin sun wuce da jam'u dubur kenan dubur kuma bayan abu to Allah subhanahu wataala ya samu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada inda muka kure Allah ya fi mana ayoyin da suka yi maganar ni'ima a wannan sura Allah ya sa muna ciki wanda suka yi magana azaba Allah ya tsare mu Allah subhanahu wataala ya sa mu cikin ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani ya sa mu gama da duniya lafiya subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk
cewa akwai indian class da wasu na cd ma'ana suna ɗanyawa idan wanda ya tabbatar na sani da yana iya ba musu bayani daidai hankalin su su gane cewa na shi ba shi kayan ko kuma ɗaya daga cikin masu ajiyar shekaru da da kuma ta fadi a ƙara mai nasa a gidan wasu su gida da asali da kuma ta ce da ala masu okay na fara wasu kamfin da idan Allah ya ma'ana su shari za a jana'izar sa a karfe goma da yin Allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
malam mai wannan tambaya yana cewa matarsa idan ta samu juna sai ya zube duk lokacin da ta yi ciki sai ya zube shine yace to ko akwai wata wani addu'a da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda in irin wannan lalura ta samu mutum zai rika yi to wannan zai iya zama dalili ɗibbi ne ko kuma dalili ne wato ƙadari idan dalili ne ɗibbi wato abin a likitance sai ya je ya bincika ya kai matarsa a auna a ga me dalilin da ya sa ciki baya zama idan likita ya yi iyayensa tunda shi ma ƙarshe addu'a zai in ya iyayensa ya gano ba wata larura amma cikin ya ƙi zama ko kuma abu ya dawo kaddara in ya dawo kaddara kuma sai addu'a sai da ka sai ita addu'a cewa Allah subhanahu wataala ya kawo ya sa wannan ciki ya zauna kuma ya sa a haihu sai da ka addu'a kawai za a yi amma wata addu'a ta musamman sunanta addu'ar zaman ciki gaskiya ni ban santa ba Allah ya saka da alheri malam Muhammad tambaya ya ce ko ya halarta ba wa ɗansa zakka kuma ko za a iya ɗaukan wani ɓangare na zakkan nasa a gina masallaci da shi
to mutum uku dai malamai sun ce ba za ka ba su zakka ba da matanka na aure wanda kuna tsaka aure da su tunda su wajibi ka ci da su da ƴaƴanka da ka haifa musamman ƙanana sai dai in wanda ka yaye su su ma sun je sun yi gida sun yi iyali kaga suna cikin talauci ko ba za ka iya taimaka musu ba sai da zakka sai ka ba su haka nan iyayenka su ma waɗanda suka tsufa sun kai lokacin da ba za su iya rike kansu ba kai kake rike su to su ma ba za ka ba su zakka ba amma sauran danginka da yan uwanka shakikanka li abbanka li ummanka makotanka yan uwanka duk zaka iya ba su zakka su ma ukun nan ana ga su wajibi ka ci da su da iyaye da ƴaƴa da mata amma da goyon mutane ba wajibi ka ci da su ba in suna cikin waɗanda suka cancanci zakka kana iya ba su babu wata matsala
Am, malam mai wannan tambaya yana cewa Allah ya ƙara maka daraja amin ya ce malam sau da yawa in ya kwanta bacci da rana in ya tashi sai ya ji bakinsa yana ɗaci kuma amma yawunsa bai canjawa ya ce to malam ya matsayin azuminsa to in ba wani abu ka ci ba ko a ce kayi asuwaki ne da darbejiya mai ɗaci watakila shi yasa ɗacin yake bayyana ko kuma dai a ce daga ciki in dai ɗacin daga ciki ya taho ai kaga babu ruwanka da shi tunda ba kai ka saka shi ba da ka akan samu irin wannan wani bakin sa yana daci abin da zaka kai ka nemi likita kai masa bayani wannan harka ce ta magani ba harka ce ta fatawa ba sai dai kai abin da za a ce wannan daci da ka ji ba kai ka shigar da shi ba ba kai ka fito da shi ba ba zai karya maka azumi ba
malam akwai tambaya da ya zo daga bangaren kurame su rubuto da harshen turanci ma ga dai abin da tambayar yake nufi yana cewa wa- wani dan uwansa kurma ya ba shi labari cewa ya taɓa halartar wani lecture da aka yi yana ce musu cewa eh, sana'ar ɗaukar hoto ba shi da kyau shi kuma sana'ar da yake kenan ko ya halarta ya ci gaba da yi to ɗaukar hoto an tambayi Sheikh Usaimin a kai shin zai shiga ƙarƙashin hadisai da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa mala'iku ba sa shiga gida da yake da sura ko kal sannan kuma hadisan da suka zo cewa waɗanda suke suranta waɗannan surori za a saka su a cikin wuta a ce ahyu ma khalaqtum ku raya abin da kuka halitta shin wannan ya shigar da waɗanda suke ɗaukan hoto sai ce to akwai bambanci tsakanin hoton zanawa da hoton ɗauka shi hoton zanawa mutumin ya amfani ne da ƙwaƙwalwarsa da ƙwarewarsa yana kallon ka yana zanawa saboda haka kaga a nan ya kwaikwayi na Allah shi ko hoto na Allah ne kun gane shi ba zana shi aka yi ba shi ne na Allah ne ya fito a nan sai aka ce akwai bambanci tsakanin wanda ya kwaikwayi Allah da wanda ya ɗauki na Allah domin mai hoto ba zana ka yi ba kai ne ka fito a nan wataƙila a wani abinta aka cafka ko aka cafko inuwanka ko aka cafko butun butuminka aka yi haka da kai sai da kan ka kalla za ka ga kai ne na allan anan kai ne na allan anan so wannan yana da bambanci da kuma wanda yake kallon fuskar ka ya zana ya kalli idan ka ya zana ya kalli lokacin ya zana wannan shi yake kwaikwayon Allah da ka ce waɗannan hotuna da ake ɗauka su ba za su shiga ƙarƙashin wancan hadisi na cewa za a ce ahayo ma khalaqtum ba wannan shine fatawar Sheikh Usaimin yace to amma dangane ga liƙa su kuma duk wasu ɗaya ban su ɗaya in hoto bai zama larura ba irin wanda za a yi passport ko id card ko zama wani abu ne wato wanda yake ba yana da mahimmanci lalle sai an ajiye shi to sai a ajiye shi amma da sharaɗi ɗakin da yake ba za a dinga sallah ba saboda hadisin bukhari da ya zo cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama na na aisha ta yi masa labule da labule wanda yake mai hoton tsuntsaye sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yana sallah yana kallon inda labulan yake da ya ƙara sallah sai yake cewa amiti anni kiramaki dauke min wannan labulan naki sai ce surar da ke jikinsa bata gushe ba tana bujuro min a cikin sallah sai da haka a ruwayan da ya zo cikin adabu zifaf sai ta ce to ya zan yi na riga na siyo sai ce a a yayyaga shi ko a ɗinka shi a yi rigar fulo a mai da shi ƙasa ma'ana ne yakon a liƙa shi a garu a mai da shi ƙasa kaga an rage masa kimar cewa wani ba zai ɗauka abin bauta ba saboda ana kusa lokacin da bautar gumaka shi yasa dole mai sura gunci gunci ake tsoronsa ka kau da lata kuma wani ya zo ya zauna ba ɗakin ka mai kama da lata sai ya ɗauka oho wato lata kaki ka zo kai naka to shi yasa tunda ana kusa dab da bautar gumaka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam duk wani abu mai sura gunci gunci yasa aka yaƙe shi yasa aka fuffulla kawunan gumaka yace ka tafi duk inda ka ga gunki ka sauke kanka ba gangar jikin in dai ba kai abai da daraja ya zama bishiya kai a tsaye to shine sahabbai suka ta sare kan gumaka to saboda haka kaga saboda a toshe kafar komawa ga shirka yasa aka toshe kafar wato hotuna haka mutanen annabi nuhu asali waɗannan uka da nasara da dukkan su waliyan Allah ne bayan kirki ne da suka rasu saboda kirkin su sai mutane suka drawing ɗinsu a jikin inda suke zama suke karantawa yau da gobe ruwa na wankewa sai ne ce to a yi ma na butun butumi a sassaƙa su da itace da aka sassaƙa aka bar su na farkon ba su yi su dan bauta ba ba su yi su dan a zo a roƙe su bukata ba sun yi su ne dan kai a dinga suna da su amma da aka manta ilimi zamani ya tsawo sai jikokin jikokin waɗannan suka ce to tun da kaga iyayenmu sun yi abin nan haka to wataƙila in suna da buƙatar shi suke roƙa biya musu kawai suka shiga bautarsu shi da abin ya yi nisa ya nisa ya shiga jikinsu aka turo annabi ya shekara ɗari tara da hamsin yana musu wa'azi suka ƙi rabuwa da gumaka ƙarshe sai halaka su aka yi baki da
Allah sai tambayar su ta ƙarshe ya ce ana bin sa bashi ne na azumin bara amma saboda rashin lafiya saboda jinya ne yasa ya sha wannan azumin to ya samu lafiya amma duk da wannan azumin bai samu ya rama wannan ba gashi yanzu ana wannan azumi to waya zai ya rama wancan to ai ba sakaci kai ba malamai sun ce in mutum yayi sakaci ana bin sa ramadana kamata ya da an gama ramadana ya ci gaba da ramuwa sai sakaci ya warke daga cutar kuma bai rama ba har wani ramadanan ya zo to wannan ne suke ga cewa idan bai samu damar yin sa ba sai bayan an yi wani ramadanan to yanzu ya rama sai ya hada da ciyarwa amma idan ba sakaci yayi ba wato larurar ce ta zamo ta ci gaba da tafiya har zuwa wani ramadanan kaga ai ba laifinsa ba ne tun da larurar da za a rama azumin ba ta kau ba ko wacce za a yi azumi ko wacce aka sha azumin saboda ita ba ta kau ba har wani azumin ya kewayo to wannan babu laifi a kanka bayan ramadana in ka samu lafiya sai ka rama iya azumin ba tare da wani nau'in cewa ba Allah ya saka da alkhairi sai adoyi to akwai kuɗi naira ɗari uku dubu uku da ɗari uku to ban gani sosai ba a san mu kashewa muka iya lissafin wahala yake ba mu nan dubu uku ne da ɗari uku daga ƴan hagu ƴan sahun gaba ɓangaren kudu ina ne sahun gaba ɓangaren kudu a nan a ya aka fara faɗa ku ne sahun gaba amma ɓangaren kudu nan kenan kuka ɗaya za a wa addu'a yanzu a cin wannan taron akwai 'yan sahun ga ɓangaren kudu kuma sahun bayan ko mai kuka yi ba ka cikin layi ko kuka ne gaba ɗaya nan duka nan gaba ɗaya a kun kyauta to saboda haka sai sahun nan ku kawo gudun marayu sai kuma sahun nan gaba daga nan sai kuma a tafa sahun baya har mata da yara kun san mun ce muna so mu tara kuɗi da kayan abinci yadda muka saba taimakawa marayu da taimakawa gajiyayyu da faranta wa waɗanda ba su da hali rai a yi musu ɗinki da sallah su farin ciki su shiga sabuwar riga yadda muka taɓa wata shekara wasu yara baban su yara su tun da ya rasu da sa sabuwar riga ba sai ranar da aka bada umarnin nan wanda ya ce to su ma a zo a gwada su yadda za a gwada 'ya'yansa aka je aka gwada su aka yi musu sababbin kaya aka gwada kafarsu aka yi musu takalmi aka gwada kansu aka yi musu hula kwana suka yi suna murna ba su bacci ba daren sallah suna ta murna za mu sa sababbin kaya gobe za mu sa sababbin kaya gobe to irin wannan din man farraja an muminin kurbatan min kurabi duniya na fasallahu anhu kurbatan min kurabi yawmal qiyama duk wanda ya yi wa dan uwansa bakin ciki na bakin cikin duniya Allah zai yi masa bakin cikin lahira da haka mu duba kowa duba makotansa in yadin ka ya rara ko da ɗaya ne a cikin 'ya'yan makota wanda ba su da halin da za su iya 'ya'yansu ɗinki kai musu ko kuma waɗanda ka san ba su da abinci ka dinga dafa daga gidanka kana kai musu ko ka ba su ɗanye ko ka ce an dafa a dinga kaiwa wane shi wane yana kwana a shago bai da iyali bai da kaza a dinga ba shi kunu ana ba shi koko ana ba shi kosai shi ma an taimake shi saboda haka waɗannan aikin alherin muke son buɗe khairun nas anfa'uhum lin nas manzo Allah ya gama magana sallallahu alaihi wasallam yace mafi alherin mutane wanda yake amfanin mutane saboda haka Allah ya saka muku da alkhairi akwai kuɗi naira ɗari uku daga wani ɗan uwa da yake fama da aljanu to Allah ya yi maka aljanu a yi masa addu'a Allah ya bashi Allah ya raba shi da su akwai turmin atamfa daga wata ‘yar uwa a yi mata addu'a akwai kuɗi naira ɗari uku daga wata baiwa Allah ita ma a yi wa ‘ya'yanta addu'a a yi wa yayanta addu'a kuma Allah ya biya musu bukatunsu akwai turmin atamfa shadda yadi biyar turmin atamfa da shadda yadi biyar daga wata ‘yar uwa a yi mata addu'a Allah ya biya mata bukata akwai kuɗi naira ɗari uku daga wata baiwa Allah ita ma a yi mata addu'a Allah huci zuciyar mijinta ta dawo ɗakinsa a wannan mun faɗa wannan matar da ta rubuto cewa ga sadaka a ba marayu a yi mata addu'a Allah ya sa mijinta ya mai da ita muka ce ta samo mana lambar mijin mu za mu nemi mijin insha Allah za mu kira shi mu tattauna da shi mu lallashe shi ya mai da ita ko mu yi addu'a kuma mu yi aiki sai da haka in dai akwai ba wai saki ɗaya biyu uku daban-daban ya miki ba to in ji akwai kofa kuma abin da kika din ba abu ne da ba zai gyaru ba ko shi abin ba wanda ba zai gyaru ba ne ko kuma da ya sake shi dama ko hudu ne ya riga ya nemi wata ya cike gurbin to kin ga kujera ki a wata ta hau kai to anan sai a baki hakuri amma in dai da kujera kuma zai hakuri mu ma muna ba shi hakuri in ma ya ji yana nan da Allah ya hakuri ya mai da ita tunda ta ta tuba to shi kenan insha Allah to an samu lambar mijin za mu neme shi insha Allah a kuɗi naira ɗari biyar daga wata ruwa a yi mata addu'a Allah bai babanta lafiya ya ƙara musu zaman lafiya da mijinta ya shirya da ‘ya'yanta ya sa ‘yanta su ci jaraba da za su yi kwanan nan kuɗi naira ɗari uku daga wani ɗan uwa shi ma a yi masa addu'a Allah raba shi ba shi ake bin sa to Allah ya sa ka biya bashin da ake binka da ta karanta Allahumma kfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwaka dalilin wannan addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani sahabi a masallaci ba lokacin sallah ba ashe bashi ne ya koro shi masallaci yazo sallah zai nafila zai karatun Qur'ani ya rasa me zai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi ya ce ya na ganka a masallaci ba lokacin sallah ba ce humumun wa humumun bashi da bakin ciki da bacin rai ya rasu da shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ga abin da zaka dinga gaya wa Allah kai ta karanta wannan addu'a Allah zai baka abin da zaka biya bashi Allahumma kfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwaka kai ta karanta wannan Allah zai fido maka da wata hanya da zaka biya mutane bashin su ai imani ne ma ana bin ka bashi kana so ka biya yanzu wani ya ci bashin ya ci bashin in kai magana sai ce ai bashi hanji ne akwai shi a cikin kowa sai da ka shirya damu da biya ba kai ka da kake so ka biya ai kana da mutunci ma kuɗi naira ɗari biyu daga wani ɗan uwa ya masa addu'a Allah biya masa bukatunsa na alheri to waɗannan wanda suka aiko da wani abu a ba marayu da ai musu addu'a sannan akwai masu neman addu'a ko ba tare da sun ba da wani abu a ba marayu ba su ne masu neman Allah ya sauke su lafiya suna da ciki masu neman menene Allah ya sauki matansu lafiya suna da ciki ai sau biyu ka rubuta wannan masu neman Allah ya yi musu talauci da yake damun su kowa ma yana da talaucin da yake so Allah ya yi masa don talauci ba rashin kuɗi ba ne rashin wadatar zuci ma talauci ne Allah ya baka kuɗi ya hana ka kashe su ma talauci ne don a guri na kana da biliyan dubu in baka ci ba baka sha ka taimaki addini na a guri na sunan ka mutsiya ci domin kuɗin kashe ka za ci su dama kuɗi ko ka kashe su ko su kashe ka ko a yi ragas ina ka in Allah bai baka iko a kansu ba sun zama kuɗin ajiya ka zama tirejara na yayanka sai ka mutu zuwa ta rigima wanda yana son jan mota wanda yana son fara wanda yana son shuɗiya wanda yana son baka wancan gidan gabas wancan ya ɗauki agogon yanzu yana rasuwa tun kafin a yi masa wanka wani cikin yayansa ya cire agogonsa aka ce agogon na wajen miliyan uku ne ya sa agogo ya fara kuka yadda ya sa agogo a ya fara kuka akwai wanda ya mutu fa sai da suka aka suka ce kakku fara matan suka yi kakku fara kuka tukunna bari mu lalube shi suka lalube suka bubuɗe jakunkunan sa yan takaddu da wasu abubuwa duk dai suka kwakwashe suka ce to kowa ya shirya ya ɗeba abin da yake so ya tun fara kuka don me don me zan tara ma kuɗi kawai ni a dake ni akai idan kuɗin ka na halal ne kashe su kamar da abin da ka bar musu dan wanda zai ishe su kasu da yi bara amma wallahi kai mai kokari kai aikin alheri ba kowa bane zai maka aikin alheri bayan ka mutu akwai wanda ma fa aka yi ta rigima da matansa akan a biya masa bashin miliyan ɗaya cikin miliyan tara da ya bari suka ce zu su san da wannan ba dan me za a taba musu miliyan ɗaya aka ce bashi ne zai bashi ba ya mutu ba ba shi ya ci ba kuma ya tafi lahira a bar shi can a dake shi kuɗin bashin sa mu a ba miliyan ɗaya to ga su nan bukatu iri-iri na makaranta na ilimi na tarbiyya na neman shari'a na neman lafiya dukkan bukatun nan gabaki ɗaya mun yi tawassali da sunayen Allah masu girma da siffofinsa maɗaukaka da duk wani suna da ake kiran Allah da shi ya amsa ko ake neman bukata ya biya wanda muka sani da wanda bamu sani ba wanda Allah iya yarda da shi ya saukar da shi to Allah ya amsa waɗannan bukatu Allah ya yi mana duk abin da yake damun mu Allah ya biya mana dukkan bukatun mu na alheri Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khairin wal mauta rahatan lana min kulli shar Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhanaka Allahumma wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك